الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatun ranar lahadi tsakankanin magarba da lesha a da masjidin sabila guda ga wanka tare da magaran na littafi na al'adab al na imam buhari wanda ya rasu hijira tana da shekara 256 wanda wannan littafi na shi haɗe daga cikin littattafai wanda suke karantar da musulmi tabi'u ko kuma abin da musulmi ya kamata ya koyi da shi na halaye na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a wancan satin mun kare wani babi ulfa mun kare ulfa babe na 132 yanzu a tashi babe na 133 shine al-musahu babun musahu al al-mizama me musahu raya ko zolaya ko ne eh al-musahu zolaya ko kuma raya ko raya zolaya hukuni duk dai almuzafu zolaya kenan ko raya to ko wasa sai dai wasan sura kama almuzafu kamar zolaya dai ko raha raha kamar mu zauna yanzu nan muna zaune muna wasa akan wani muna gida ana tattauna ana dariya ai sai a ce suna raha tsakaninsu ko suna zolaya tsakaninsu to ita zolaya a musulunci da kwaita shi ne wannan karatu ne zai kwantar da mu da ko zolaya a musulunci da raha da ko shi a musulunci kenan abinda za mu gane zolaya a musulunci ana raha annabi yana raha da sabon shi amma da shi annabi ko da ya zolaya ga sabon shi ko raha zaka ga abin da ya wadi akan gaskiya ne kenan a musulunci da kwai raha amma dai ba a so a huce gona da iri ba raha abin da ya shahi kalmar fasikanci ko abin da ya shahi cin mutunci ko gayi magana ko kuma raha da zata kulla adawa tsakankanin mutane amma dai raha ta karin magana ta mutum da mutum wannan duk da kwaita wa in kana a wannan babar duk zai karantar da mu dalla-dalla irin raha da annabi yake da kuma irin wanda sabai alaihi salatu wassalam suke sai ruwa ta farko wanda zan mu tashi da ita hadisi na 264 sai ya ce
قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو أبو عن أبي كلابة عن أنس بن مالك قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعد نسائه ومعهن أم سليم فقال يا أنشجة رويدا سوق سوقك بالقوارير قال أبو كلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه قوله سوقك سوقك بالقوارير to wannan ruwaya ta zo a adab al-furat baitin ta zo a nan adabin farad kuma ruwaya ce mutafifin alaiha buhari da muslim sun wutar da ita a can buhari ta hutawa da sauran bayanin dalla-dalla a nan da fasara sai mu je fasara حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس انس sahabin manzon Allah kuma wanda ya tsaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima matsayin shekara tara zuwa goma wanda ake ce mai anis bin malik wanda ake kira uwashi ummu sulaim rumaisa anis bin malik ya ce a tannabi sallallahu alaihi wasallama ala ba'ad azwaji annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo wata ran a bisa shashar matan shi wa ma'afun na ummu sulaimin a cikin ko matan ummu sulaimin tana gurin faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya an jashatu ya an jashana an jasa suna ne sunan wani hadimi ne wanda yake gidan annabi sallallahu alaihi wasallama shine sunan shi an jashatu hadimi ne mutumin habasha kuma a gida annabi sallallahu alaihi wasallama yake yana hidima sai annabi ya ce mai ruwaidan kalmatu ruwaidan kamar a urfi kana kai abu a hankali ruwaidan sauƙi gabe kawaga kai a hankali sauƙi ka korawar da kake wa wannan alƙawarin kaskon karo sai mun fasa taskon ramun zuwa gani abin da ke ne mai ruwaidan ruwaida da larabci kamar zance ku yi a hankali hankali kenan ruwaida ruwaida saka kuma korawa ko rakawa alkawari jam'ul karura karura shine inda wasarun kaskon karfa ko eh mudu abu ne kamar da za a yi shi na mudubi ko kwanon mudubi ko mai aika mai bai da da kaske shi bai zai fahoshewa zai shi ne kawarir ƙala abu kilaba sai abu kilaba ya ce fata kallamar nabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi magana bi kalmatin da wannan kalmai lauta kallama bi ha ba adu ko da wa'ansun ku ne suka yi wannan magana la'ibtu muku alaihi da kun ga kamar sun yi wasa akan magana wacce magana da yake sauƙaƙa bi kawarir to labari yin da yake shi kamar muka kuma can da labari ya zo a musulun kana nabi kana fi safarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da cikin matan shi ne suna cikin bulagu kamar mata annabi ne suna cikin me bulagu kuma tare da ummu sulaim ita rumaisa kenan mata suna cikin bulagu a zamanin su abu sai suke tafiya abu sa abu saudiya sun yi hawan taguwa da yake da doki sun yi hawan rakuma rakumomi sai a musu wani abu na sama ko da shi wannan rumo-rumo da ake ta sama rakumi kuna gani an na gani labarin to kama haka suke to rakuma in suna tafi ko da mata ne suke fita sun tai da kansu rakuma ai sai an sai an kora su to a cikin bulagurar wanda yake kora rakuma wanda a cikin ma a cikin ma wanda ke kora kuma na mata wanda kuma har mata annabi suna ciki shine wanda mai suna Ankesha ya suna shi Ankesha ya kasance muka ce hadimi ne a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin Habasha kenan shi Ankesha kina kamar shi yake kora raƙumma a cikin bulaguran wanda annabi sallallahu alaihi wasallama da koyi matan shi da su ummu sulaim to sai ga wata ruwa sai aka ce wakana ya hadu wakana ya hadu ma'ana wakana ya hadu kamar wajen kora sun ai da kai alhadau wajen kora iza kusashe wanda ko kula ne ko dabbobi ana kora su ya ake kora su ai da kai ka kora su ko da waka ko da wata murya murya ko da sarewa ko da daban-daban dai da makiya makiya ya suka kora dabbobi ai wa'asun kana kora kuma wani kalma zaka daga hutawa kula ne suke ko wata sarewa harko ko wata gyaran murya ko wata waka-waka kenan kana yin wannan su dabbobin su yi kama jikin su yi gaugawa kenan an ji shaƙin nan shi wannan ya kasance husnu sauti mai murya ne ya iya kuma kora dabbobin in yana musu alhahadaukin ko yana kora suna sauki gaugawa mun gane to shi ne annabi ya gaina musu waka na yana kora su da sauti suna gaugawa don dabbobin sai ce ruwai da ruwai da ya an jasha e a hankali a hankali ya kai an jasha kakka kora kaskan karokin nan da gaugawa irin me ke ne me ke ne ya shabbaha ya shabbaha mata da kwaskar karo kenan me ke ne nan inda maza kenan ai su mata ba a ke kora bara kuma suna basu ana gaugara kuma yana gudu kenan in kai in baka yi a hankali ba kenan ana iya samun akasi kamar yana an baka kaskon karo ko wannan kaya na mata wannan na mudubi aka ce ka tai da su ai baka baka tai da su ba da gaugawa in kai gaugawa ne sai sai su hoshi kenan su matan nan da kake korawa musu dabbobin in ka kora dabbobin ka sa kake musu hadokin nan su yi gaugawa dabbobin me za a yi ana isa mu akasi mun gane kenan abin da annabi yake da aibe ce ba an kisha bu a hankali bu a hankali kan wannan rakumin ya kada matan nan sai ce bu a hankali wajen wannan kaskon karokin nan kai faɗi ya kare kenan sai siffanta mata da kaskon karo kenan ya faɗo wannan magana ne akan kamar mi akan zolaya mun gane an gane abin to kenan nan mai kalmar mai wahala asalin abin da ya buka ce a cikin mini ne a cikin bulaguro ne yayin da kaga bai kawo ba labarin kawai ya ce ya an jasha annabi ya cewa an jasa iya a hankali kaza kaza kenan sai ka koma can ruwa ta buhari da musulun in ka gama ta sai abin ya zoma ya zoma ya zoma daidai kenan kana nabi kana fi safari ne wa kana gulamu ya hadu bikin na yuqal lahu aljishatu wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam ruwaidaka ya aljisa sautuka bi kawari mun gane wannan sai na gaba 265 sai ce قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن عجلان عن أبيه أو سعيد عن أبي هريرة قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال إني لا أقول إلا حقا
wani babu ne miki mizaha zolaya raya da sauransu ko to nan muka ce ana yin zolaya ana yin raya ana wani abuwa amma da ba su a wuce gona da iri kuma ba a yi wadda ta kulla adawa ko kuma ta sa in kai da su kai ne shugaba a gona gona abuwa an wasan kai yawa za a doke abin kowa doke shi ba da mahimmanci ba kenan sabon manzo Allah suna wasa annabi yana zolaya suna me amma duk abin da yake musu akan gaskiya shi ne wannan ruwa ta ce ma hadasana abdullahi bin salih kala hadasana laisu kala hadasani ibn ajlan an abihi aw sa'id an abi huraira daga abi huraira abdurrahman bin sahar ad-dausi qalu sahabbai suka ce ya rasulullah ya ya me ya ma'aiki allah innaka tudahibuna kai kana mummuran kada kana zulaim ya manzo allah kamar sahabban manzo allah suka ce annabi kai ma kana zulaim kana kaza kana kaza kenan kala sai annabi ce wa inni la aqulu illa haq ni ai duk zole da zan muku an ga bincike zole ina muku ce amma dai abin da nauke wadi akan gaskiya ne annabi kan zole sahabbai amma dai duk abin da ya zole sahaban sai ya ce akan menene gaskiya ne misali yanzu an muka hadisi nan na wata tsohuwa da ta zo gura annabi sallallahu alaihi wasallam tsohuwa ce ta tsohuwar shekara 80 da kyar take tahiya sai ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ya rasulullah ya manzo Allah ud'ullah li an adkhul janna ka roka min Allah manzo Allah in shiga aljanna so wa ta kalla annabi ta ce ya manzo Allah roka mu Allah ya samu shiga aljanna sai annabi ya kalle ta ce wata ai bai ki sani ba yake wance tsohuwa ba ta shiga aljanna eh ala ta'lamina anna jannata la yadkhuluha al-ajus ke bi sani ba wance aljanna tsoho da tsohuwa ba sa shigenta annabi sai ya mata wannan to tsohuwa yi ya zata sai ta juya ta wuce da kuka din da yi kik magana ta wuto daga inda da magana ta wuto daga inda gaskiya ce sadiqul masaduku ne roƙa ma Allah ya shiga aljanna ya ce mata biki sani ba tsohuwa tsohuwa ba ta shiga aljanna tsohuwa ta juya take ta kuka sai annabi ya ce ku je a kira ta a kira ta ku gaya mata za a maida ta inna an sha ana hunna in sha za a maida ta yarinya kan ta shiga aljanna kenan yana ni ba za ta shiga aljanna ba a matsayin ta na tsohuwa wannan za a maida ta yarinya kenan me yana ya zule ya yi haƙo amma dai rahar dai adaba akan mene ne gaskiya ne kenan ita kuma sai ta ɗoka a haka kenan shi ne ce annabi shi kuda yana zole amma da ya laye kuda illa haka da abinda zai waɗe musu akan zole yana gaya musu ne akan gaskiya to da dama a cikin wannan zaga annabi sallallahu alaihi wasallama zai gaya musu abu akan gaskiya ne kamar kamar yanzu yadda muke yi mu ma a yanzu al'adam da kai yadda zaka gaya mutum kaza kai kuma ka juya kalmomin sai ka gaya wani abu sai an gaya mai kai gane zole shi ce kake ai da kai suwar da dama a cikin hausa to irin wannan kenan nan shine daga abi hurairah kalu sahabbai suka ce ya rasulullahi ya manzan Allah innaka tuda'ibuna kai ma kana mu raha kana mu zolaya da sauransu ala sai annabi ce inni la aqulu illa haqqa ni bana fadi a cikin zole sai dai gaskiya yana shine misalin wannan na kalma na na tsohuwa da yace mata ba ta shi tsohuwa ba ta shiga aljanna to sai na 266 wannan wanda muka karanta Ahmad ya hudo shi kuma Albani ya sa kashi sai da 266 ya ce
قال حدثنا صدقة صدقة قال أخبرنا معتمر عن حبيب عن محمد عن بكر بن عبد الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتباد يتبادهون بال- بالطيخ فإذا كانت ال- كانت الحقائق كانوا هم الرجال
to ita wannan ruwaya ta ce hadasina sadaqatu qala ahbarnawa mu'tamiru an habibi abi muhammadin an bakar bin abdullahi qala kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam a can ba mun ci ai raha da zuriya ana iya su ko amma dai ka wuce gora da iri ka aita ko abin da zai kulla adawa ka yi abin da zai zagi ka yi abin da zai kwaɗi bakan maga da irin wannan haka to shi ne ga mace kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallama sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance ya taba da kuna suna raye raha suna zolaya bil batihi me batihi
kankana
eh batihi aka ce batihi duk familin dai su kankana su molo ana sai musu batihi kankana ko bai cewa ai ana ce mata yaqtil fa ambatna alaihi shajaratun min yaqtil ita ma a ce mata kankana kenan batihi ana fasa tata da irin famun su kankana dai su molo da sauransu kenan abin da yake ne ta bada kuna bil bati suna zolaya da kankana ya za a yi zolaya da kankana ayyar muna biha kamar ai kankana ko irin sama lo ai shanye su ake da kwai da kwai mai fata kenan kamar wai samu manzo Allah in suna zama sun sha wannan fata kamar ni nan na sha ina iya jefa wani fata akan zolaya shine ne ya tabadahu na bilbati ayyarmuna biha bainahu kamar kun sha kankana an ko kuma wani yalo haka bayan shi ko wani fata abu kenan suna jeje ne tsakaninsu akan wasa kenan me da yake nuna mana ruwa sahabban manzo Allah ma suna zolaya tsakankanin su da raha sai amma dai sai ce ma fa iza kanat haqa'iqa amma dai wadin zancen gaskiya ya zo gurin yaki ko kuma wani kalmar gaskiya ko kuma inda za a wadi gaskiya kanu humul rijal to anan sai su nuna su mazaje ne babu wasa kenan wasan ma guri gare ta ba kawai da yanzu damuna ta yi damuna ko miya a dandali ba za ga ana wasa da kaza kaza irin wannan kenan duk wannan sama wannan samu mazala da suna wannan amma dai ba wasan ba kuma ya kai su hasumanci ɗaukar responsibility ɗin da wanda ya cewa wai za ka na talhaƙa'i idan ya kasance lokacin gaskiya ne kamar lokacin mai yaƙi ko lokacin wata shawara ko lokacin wani abu da ci gaban musulunci humul rishal to za su kasance fa mazaje ne zaka ga alamar maza ne yana duk wasan da suke in abu na gaskiya ya zo za a bar me za a bar wasa a koma abu gaske yana da wani duk wasan malami su suke bayani akan zolaya kar ta wuce gona da iri kuma mutum in kai shigowa da kakka cika zolaya ga wanda suke karkashin ka dan kan wata nan ka wani abun su doke shi a wasa amma dai ko ba a hana ba da kwaita a musulunci kawai dai da shaidar dai yadda ba wata daga hanya ba ba a yi kaza ba a yi kaza ba kamar yadda muka ambata wannan ruwa da muka karanta ta fara da biya buhari fi adab al-mufrad amma dai ruwa ce ta ma sahihiya ya tabadahuna bil batih muka ce ma malan batih kankana ko da ba masu ne duka wannan yanayi suna zolaya da batih ba da ita ba su yi balo ko su yi wani a'a yarmuna ba'aduhum ba'ada da fatar ta in sun sha wannan kamar a wasa ka sha in juha ma ga juha mai irin wannan amma dai in kuma zancen gaskiya ne kuma rijalu sai da 267 ya ce قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة قال مز- مزحت عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فقالت أمها يا رسول الله بعد دعاب دعاباتي hazal hayy هذا الحي من كنانة قال النبي صلى الله عليه وسلم بل بعض مزه مزهنا هذا الحي
to wannan ruwa da zan makaranta tana cikin da ifil adab nufarat ruwayoyi wanda aka da'afa su a cikin adab nufarat ko ba su da wani shawahid haka sai ki hadisuna bishir bin muhammadin kala habarna abdullahi kala habarna umar bin sa'id bin abi husayn an ibn mulaikata kala duk dai zancen raha ne yake da wasa dai nuna ma ita wannan ruwaya a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ma da matan shi suna raha da wasa shine ce mazahat aishatu inda rasul sallallahu alaihi wasallam aisha ta yi raha kamar ta yi zolaya a ina inda rasul sallallahu alaihi wasallam a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a inda suke zaune ta yi raha nan ta yi zolayan nan uwarta ma tana gurin shine yace faqalat ummuha sai uwarta ta ce sunan uwarta ummu ruman sai uwa ta ta ummu ruman sai ta ce ya rasulillah ya manzan Allah ba'adu du'a batil hazal hay kamar ita uwar ta kare din da ta ce radiyallahu anha ha ba'adu du'a batil hazal hay wannan ta dauko zolaya ne da wasdaraya na wannan unguwar na mutanen kinana kala nabi sai annabi ya ce bal ba'ad mazahana hazal hay ya nabi dai yana mata ba wani abu ne ba sai ya ce eh haka ne wannan shashan rai rahan mu ce ko zole mu ce a wannan unguwar kenan uta ko ta gane kamar da warko ta kare ta kare ɗaya ta dan gaban annabi ne sai annabi kuma yana mata a zole in an yi ba wani abu ne ba tunda ba ta sabawa ba shari'a kuma sa'a musulunci tunda ta ta ai ko mu mazhat Aisha inda rasul Aisha ta yi raha ko ta yi zole a gurin faƙalat ummu sai wata ummu ruman ta ce ya rasulullah ya manzo Allah ba adu du'a batil hazahai kenan wannan zulai da Aisha radiyallahu anha take ta dauko ta ne a zaman ta a wannan unguwa sai annabi ya ce na unguwa na kinana sai annabi ya ce a'a ba- bal bal din eh na'am bal inan na'am eh haka ne ba adu mizahana wannan shashan zolayen mu ce kenan mu ma muna yi hazahai na wannan unguwar ta ba wani abu ne ba kenan mai wannan ruwa take karanta mu wa in kana tarifa tana karanta mu kenan annaba a cikin famin shi ma da wani abubuwa suna suna raha tsakankanin su yi zolaya sai ya ci gaba duk dai babu zolaya ne miki قال حدثنا محمد بن سب بن صباح حدثنا خالد هو بن عبد الله عن حميد بن الطويل عن انس بن مالك قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله فقال انا حاملك على ولد ناقتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أصنع بولد ناقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إبل إلا النوق
to kuma can ai muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam a ruwa da muka wuce can baya wanda yace da sabai suka ce kana mu raha sai yace aini da abin da ke muku illal haqqan ne gaskiya ne ko muka ka misali na shida tsohuwa da yace mata tsohuwa ba ta shiga aljanna to wannan ma kamar irin shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi da wani sahabi sai yace hadathana muhammad bin sabah hadathana khalid wa huwa ibn abdullah an kumaydi at-tawil an anis daga anis bin malik radiyallahu anhu anis ya ce ja a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallama wani namiji ya zo ja a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallama wani wani namiji ya zo sallallahu alaihi wasallama ya stahamiluhu mama na stahamiluhu mun yi hadisin kalmar nan ya stahamiluhu ne mun yi wannan kalma a baya ya stahamiluhu can mai inda wancan da ya zo a dala alal haini ka fa'ilu inda yake cewa abin hawa na ya kasa ya zo a nabi ya ba shi abin hawa ya sta hamilu kenan ja a rajulu ila nabi sallallahu alaihi wasallama wani namiji cikin safi ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya sta hamilu annabi ya ba shi abin hawa ai baka ce bai duke shi kenan ya ba shi abin hawa kamar ko tahiya yaki ne ko na abu a bashi raƙumi ko doki ko shakki abin da zai hau ya bashi raƙumi da zai hau faƙala sai annabi ya ce ana hamiluka ala waladin naka zan baka abin hawan amma dai ɗan taguwa ɗan taguwa ake hawan shi eh kamar ka so mutum baka abin hawa cikin yaƙi sai ce to bari baka ɗan taguwa kuma hawa ne zai aya ɗan taguwa ƙarfi ai ba a haushi ba ke na annabi sai ga wannan bai ce ana hamiluka zan baka abin hawa amma dai wani da naka ɗan taguwa za a baka shi ko ɗan taguwa ai bai kai ba a haushi ƙada ya rasulillah sai wannan namijin da ya zo ci a bashi abawa ya ce ya manzan Allah amma asina ubi walidin naka me zan yi kuma me za a aikata da ɗan taguwa ya zai ɗauke ni ai bai ɗauka na wani taguwa sai a dabi mai damar gana ce wahal talidul ibil ilal nuwa ai taguwa ba ta aihuwa ne dai da ai babban ma ɗanta ne asalin shi eh kenan kaka a zuriya ne ga mai irin na tsohuwa wata eh tunda ai asalin babban ma ɗan wane ne duk girman ka ɗan wane ne dan ba maka ne to shi ne wannan kenan kaka a zoliya ce mai zo ba na abin hawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce zan baka dan taguwa kenan shi namiji sai doka me za ba shi garibiya sai ce me za aikata ina ni ina hawan dan taguwa sai ce a a yo ai taguwa da ko wani abin da take aiwa ba dan ta ba ai babban rabu ma asalin shi dan waye dan taguwa kenan kaka ami ya ga masa wannan a raha ne dan ayi dariya kan ya bashi ya ga ne duk dai me yake nuna ma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam suna raha suna zolaya su da tsankanin shi da sahabbai sai ya ce babu babi muzahima asabiyu nan kuma raha zolaya da yara yanka ko yara shi ma nan malamai suka ce nan ba a so tsakatsakiya ake nan shi mai gida a gidan shi kakka huce da zolaya ga kai da diyanka ka zamanto kana saka musu huska sosai zole ta yi yawa kuma ka zamanto dodo ka zamanto boss a gida da ka zo ka gyara murya kowa ya watse in wasa ma suke da ka gyara murya kowa ya watse abinda ake so ka zama a musulunci so ake ko shigowa kai gidan su yi ne su tarbe ka da gudu suna babba babba baba baba mai hawa ya hau mai hawanka ya hauka mai kama kai kama kan mai kaza ya kama ka amma dai kuma kai ma kai da iyan naka sai ka kasance irin na sahabban da aka ce wai za ka nufi haƙa iki rijalu amma da in zancen ashe makaranta ne a ɗauki leson a yi karatu nan kuma babu mai sai a tsaya masa da sai a fito musu a mutum in sun kiyama a ɗan zungure su don tsaya su yi karatu kenan ka ka tsaya kenan kada hal kada hal kenan mai gida a gidan shi ba so ka zamanto dodo baka sakin huska ka yi sallama an watse zama ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ruwa nan tana nan gaba in ya shigo Hassan da Hussein zawa suke su rika hawan shi suna cewa taraka taraka hayona hayoni ya zauna su taka shi su hayo shi sai dai kuma zan mu gane ana su Hassan da Hussein in aka zo kamar wata annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo gidan da ya shigo gidan ma sai ya ce ina jika na da shi da Abu Hurairah yace ina jikan shi da nena ina hassan ya hassan bai zo sai da aka yi dan jima a babu yana ci hayi sa dai kamar hassan ko bai gidan ne sai da aka jima can sai ga hassan ya fito da ya zo ma da gudu sai irin wannan a tarbi juna suka tarbi juna ya rungume shi ya daga sha to darasin da zamu dauka nan me yasa ya jima bai fito ba fadi ma ya sai da shi sai da ta bai wanka tas ta same sabbin kaya kwana zo tarbi kakai shi kenan ita me uwa a gida kenan kan ubansu ya zo ko kuma za a yi bako ko wani kakansu zai zo ko wani baki zai kenan yara kake bar su zo to gaja-gaja da mai majina da mai lallari da kaya sai dauda da kafa furtutu su zo suna hawan mutane in za a yi baki ake yi kenan yadda kama fadima ina radiyallahu an hatai da hasan zai zo annabi ya zo gida na ina jika na sai da ta mai tsaf ta shaye shi da mai ta sa mai kaya sabbi ta mai wanka tas tas tas ya zo da gobe shi idan dan gaba cikin da zai da hawan nashi da zai ai ba an gaba ta cikin majina ko ta cikin miya ko to haka ne kenan da kaga a ce ai hawa iso ake ka sa diyanka da jikokinka jiki sa hauka suka ɗauke su ka rungume su to in uwa kullun tana barin su da majina da sauran miya da kaza da kaza da kaza kuma ai an sama kasa kenan sai mun ga abin gyara yake tas tas su zo ai wasa kenan shi ne zai ma labari dai na annabi sallallahu alaihi wasallama yana raha yana wasa da yara tun daga jikokin shi da kuma yaran ɗiyan sahabbai da kuma kuma yara da injin suna sa su jiki yayi raha da su yayi wasa da su shine hadisi na 260 da tara sai ya ce قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو أبو تياحي قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أب يا أبا عمير ما فعل نغير
to wannan ruwaya da zan karanta ruwaya ce baitin ta zo na adabu na furat ta zo buhari ta zo muslim kuma ta zo gurare da dama ruwaya ce mutafikun alaiha amma da nan in ka karanta ta zaga kamar bayani ya dan rage barka dan gane ta ba sai kai bulaguro ka dauko ruwaya ta ta wani guri sai ce mana hadasa mufasal sanayi sai ce hadasa na adam qala hadasana shubatu qala hadasana abu abuwa tayahir sunan shi yazid bin humayt قال سمعت انس بن مالك يقول خادم النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالدنا انس ne yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yukhalida yana cakulwa da mu kenan yana zama da mu in yazo gida yana zama gurin yara yana zama gurin manya yana sa kowa jiki yukhalidina yana cakulwa da mu yana zama da mu hatta ya kula li akhi li sagir har ma yana cewa wani dan uwa na karami akin lisa gir alis ne ce hamma annabi in ya zo gida yana cewa wani dan uwa na karami kenan kanin shi sunan kanin nashi ana mai alkunya yaro ne karami ana mai alkunya sai ya aba umair shine yara sai ce mai ya aba umair ma fa'alar nugair an nugair kuna da ismu da'ir in aka ce nugair da larabci kamar tsuntsu mai kyawu irin yara da suka mutu suna wasa da larabci shine nugair yana a fasar sai ka ce kana ya aba umar annabi sai cewa yaron ya aba umar ya kai wani yaron mai tsuntsun ka ya aikata ba ya aba ne aba umar shine yaron ko da wanda annabi sai ce li ahli sabir ma fa alin nugai a nugai muka ce ta'iru mai tsuntsun nan naka karami mai kyau mai ya aikata to ya dai aka yana sai ka koma ka dauko labari yanda yake daga Anas bin Malik kuma koma can inda ya zo muka ci hadisi ya zo a ina da ina ya zo ina ya zo muslim da buhari to sai ce adis yake cewa a cikin cikin buhari kana nabi sallallahu alaihi wasallama ya dubu da ala um muslimi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana shigowa gidan mu gurin um muslim ita um muslim ita ce uwa adis ana ce mata ruwan mai sawu annabi sallallahu alaihi wasallama yana zawa gidansa adis ziyara sai ya ce anas da yake ba da labari sai ce wala ha ibnu min abi dalha wa kana mazuku ya kasance a gidan da kwai kanena wanda ba ubanmu ɗaya ba shi baban shi aba dalha ake ce mai wa kana mazuku annabi iya zo yana wa wannan yaran wasa ya mai raha to kullum yazo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yaran sai annabi ya dauki wannan yaran ya sa shi jiki yana mai wasa yana mai raha to ana na ana nan sai ta fara hala alaihim yawman wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shigo gida fara abu hazina sai ga yaron ya kote yana cikin bakin ciki yaron kamar yaron dauta naka zuwa daga ya zuwa zuwa tarbe kai hauka to yau ko da nazo sai daga yana can ya kwala ya zauna a ruwa yayi tagumi yaro kenan shine da ya zo wata ran sai fara abu hazina sai ga yaron yana batare bakin ciki a nan bai ce faƙala sallallahu alaihi sallama sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce mali ara abu umairu hazina me yasa wanda ke ga yaron nan aba umair yana cikin ɓacin rai sai aka ce a ai mata lugurhu wannan tsuntsun nashi da yake wasa da shi shi ya mutu da kuma tsuntsu kulli yare na wasa da shi to wannan tsuntsun ne ya mutu kamar yaro a gida da tantabare shi ko wani abubuwan shi in ya mutu a kasan ba wasa da da zaman kewa ke zaman meke eh sai zai amerika su a to irin wani ne sai ce matan lugurgu dan tsutsun nan nashi da yake mai wasa da yake wasa da shi kullum shi ne mutu sai annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne he shi a dake ce mai ya aba umair ya wannan ya kai aba umair yana annabi ya kama sunan shi ma sai daga mai alkunya yana ta ya baban gida ko wani mai irin wannan ma fa'alan nugairu ina dan tsuntsun naka me yayi ya mutu ke dai na zole shi zai kwantar mai da hankali kaza kaza yanin shi ne kasance sai an ce kullum annabi sallallahu alaihi wasallama sai mai da wannan abin na zoliya da wannan yara daga ya shigo gidan sai cewa da ina ya aba ma fa'ala nugair kullum sai ga ma wannan yara wannan magana kenan me kake gado a nan wannan hadisin sai wa'ansu daga cikin malaman hadisai wa'an suka sauki wannan hadisin suka ce wai masu rahoto hadisi ku rasa abin da za ku rahoto sai labarin yaro da tsuntsu zaku rakawa eh ba aikata shi ya aba ubairu ma fa'alan nugairu ya ya yaro kai wanda ake cewa ba ubairu mi tsuntsun ka ya aikata ko to sai ka ce wai ku rasa abin da za ku rawaito da gurin annabi sai tarihin tsuntsu da yaro to sai aka samu wani malami da ya tashi sai da hudu darasi darasi darasi darasi da ake ɗauka akan hadisu guda sabtin wani kuma ya hudu darasi ɗari wani ya rubuta littafi akan hadisan kaɗai darasi da ake ɗauka kenan da a gama kenan duk magana in ta zo gurin annabi mine ne son ce karatu ce to mu sai mu hudu wanzu guda goma ko biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida in ya shigo gida sai ga yaro kullum yana zawa gida gidansa alis ko kullum kuma yana ga yaro na yaro da dan tsutsun shi ta tabbare shi yana wasa da ita kullum in ya gaishe yana wasa da shi ranar da ya zo ga wannan yaro ya yi ya bata rai ya kote yana cikin bakin ciki sai ce a ba umar mai aka mai sai aka ba annabi labari aka ce ai tsuntsun nan nashi ya mutu sai annabi mai da wani abin abin tsara kullum ya shigo sai daga cewa ya aba ma fa alal nugai to a wannan text din baki nan wani darasi zaka doka guda goma zan mutu a hudu goma kana ga ziyara na farko ne sa ai kana dokan sa yara shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana sa yara jiki in yazo gida ba kawai ba da manya ke kenan kai ma an kashe gidan abokanka da gidan ƴan uwanka kenan yara ƙanana wanda basu da ma ka rika dokar su kana sa su mi kana sa su jiki don wanda yana kulla alaka sosai kenan kan je ka je gidan abokanka ko gidan abokinka da shi zau gaisa ko kuma da manya zai gaisa amma dai ka zo yaran kana dokar su kana sa su jiki kana musu zolaya ina belanka in yanzu ne ina belanka ina balanka ina kaza ina kaza to daya goma da zambo in ka zo gida kana zuwa ziyara ba ka saba ganin yaro kulle na cikin annashuwa ka gan shi sai yau ne ka zo kaga yana cikin damuwa sai ka ce kai wani ko wa ya taba shi halaccin yaranmu a bar suna wasa da wata tantabara ko wani tsuntsu in sun kama suna wasa in dai ba sa cutar da shi ba yanin da yaran yanzu kamar yaro aiki karami ka iya mai saya mai tantabara a gidan shi sa ta cikin kashi yana cewa tantabara ta ko ko wani tsuntsu ya kama wani haushi yana cewa tsuntsun shi in dai ya rika bashi abinci ya kuwa da shi ai ba hana ba tun da ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga shi wannan yaron kullun da ne da tsuntsun nan a hannun shi bai ce ba kai ko amshe wannan tsuntsun kullum yana ganin shi tsuntsun bai hana ba kenan kaga a cikin wani hadisin zama dauki halaccin yaran mu dan suna wasa da wata tantabara ko wani tsuntsu a gida a cikin kai halaka ne kawai abin da aka hana su cutar da shi alƙashin shi sai malami bayani ya ce ka bar yaro a gida kawai azurta tsuntsaye yake shi kamar ya kamo su ya ta ba su wahala ko kuma tsuntsa ko kuma halittu ba su yaro a gida halittun da ba su dame ka ba ka rika ba su kana kashe su kamar ka ga yaro a gida shi kawai bin kiyashe ke na kashewa kenan wanda zai tashi da mishi eh kai tashi da keta kenan in dai ba cin naka ne ba mai cizon shi wanda ai bai cuta ka kashe shi amma da yaro kamar kiyashi ba Allah yaro kawai bin kiyashi ke damar shi ba to kenan ka ga gane a wannan hadisin muna iya yaran mu suna iya dokan kayan wasa da tsuntsaye su da ba an yi ba da annabi ya ce to nawa uku halittin musayawa yaran mu kayan wasa wanda shari'a ba ta saba ba bulaguro ne kai ko a gida ne yaro karamin shekara ɗaya biyu uku ka iya sa mai kayan wasa a gida ya rika wasa ba kullum maka kulbe shi yanan barce na wasa tun da ai wanda tsitsin malamai suka ce ai ba shi je kamo shi ba yaro karami ne kila saya mai akai kenan kai ma ba nan yi kasuwa ɗanka balo ko wata mota ko wani abu na wasa ko shigen wannan na wasa kenan daga wani hadisi na magani halaccin musawa yaranmu kayan wasa wanda bai kayan in bai sabawa ba shari'ar musulunci ba to nawa to ina zana ba goma ne zama zana cikin kai ka abin baka zana ba hudu mai isa goma halaccin yaro kuma kullum ka rika mai wasa ai ba wasa annabi ai ba ɗebe mai ai kullum ya zo da aka yi wani aksiyon inda tsuntsun kullum ya zo sai ce mai ya ya aba na ya aba umairu ma fa'ala nugairu kenan ya zama to wasan da azubi mai mutakkar ne ya ci gaba da mai wasan kullum yana mai wasa to nawa to sauran biyar tilla su shi eh zai ringa tana da mutuwa shi tunda tsantsan mutuwa a rika tira da mutuwa a ciki saboda tsuntsu ya da tsuntsun shi ya mutu ya yi tagori eh to shidda shidda eh shigowa shigowa gida da murmushi kaiwa zuwa gida an yi ziyara ka kaka kai ziyarci kowa har yara shi dai a takaicin takaicewa dai in ka bi wanda zaka ga ta kado ko darasi darasi darasi wanda zaka koya da shi da yawa yanzu su wanda suka ce a wannan koyi ma kuro ta dogoro annabi sai aka hudo musu kunsha kuma da zamu gane shi tarihin shi wannan yaran aba umair aba umair shi bai girma ba yara yara su yana da shekara wata biyar haka yara su lokacin da aka wani abin da yana da kamar shekara kudi ne da annan da yake zawa kama shi ya ce bai ya aba umair ma fa'ala nugayar kenan yara su yana da shekara wajen biyar yara su shi yaro ne yana baban shi aba talha yana san shi so sosai sunan baban shi aba talha uwar shi ko ya sauta ummu sulaim rumaisa kamar tana son shi sosai duka suna son shi irin yaro ne mai shigare yaran su ɗansu su biyu ana nan sai kwanta rashin lafiya da ya kwanta rashin lafiya ya yi kwana biyar bai da lafiya kullum dai ana jiya shi yaro yana gida bai da lafiya wata ran shi a ba ɗalha ya fita sai yaro sai mutu allah akwai yaro sai mutu da ya mutu ita rumaisa uwan yaro sai ta ce duwa 'yan gidan duk wanda ya in baban shi ya zo kan wanda ya gaya mai ya ce wannan yaron ya mutu kamar kusan magariba ne ya mutu lokacin daidai baban a lokacin nan zai shigo gida lokacin kumowa daga aiki ko daga wani guri sai ta ce kan wanda ya gaya baban yaro yaro ya yi ya mutu sai ta ɗauki yaro ta wanke shi ta mai komi da ake wa matacce ta rike shi ta ajiye shi a ɗaki tun da yanzu ne mutu kan baban yanzu sai da baban ya zo ya shigo da baban ya zo sai anas ya ba da rayuwa sai ta wa baban yadda take mai abinda take mai ada kamar ta tarbe shi tarbe ya ta da kamar inda abinci ana kame ga yanar da yau sai a gama hada kaza a kame a gama da wani madara misali a kame abinci sanwa ta kirki ko bacci wannan sai ta yi hawa wadda ba ta sa ba hawa ta da a yana so mace ta tarbi mijinta in ya kuma daga aiki ka ganta da kayan gwadala ko da wani kenan sai ta yi hawa-hawa ta ƙarshe kamar ta yi ado sosai ta tarbi baba kenan suka zauna shi baba nan da dare duk ba a gaya mai ba yaro wanda ya mutu sai da ya zauna yana ta amince sai ce ina yaron nan sai ta ce huwa fi ahsanil hal yana cikin kyakkyawan hali kenan ai ba ta ƙarya ba cikin kyakkyawan hali tunda yaro ne ya mutu kuma dan aljanna da mutu dan musulmi mutu dan aljanna ne inda musulmi ne tace yana cikin kyakkyawan hali wanda yaro kenan ya tsaya ta ɗauka ya ɗauka da shi a ba ɗalha yaro yana ina yana bacci ya ci abinci sosai kuma ta yi shiga wadda za ta yi atiran shaka ta yi shiga wadda ba ta saba mai ba a wannan shiga da ta yi har ya samu ya abu da ita ya yi kwancin aure da ita ya yi kwancin aure da ita sai da asuba bayan sallah asuba an yi sallah asuba an tashi sai ta ce mai a cikin hira shin a ba ɗalha wa'annan makwabtar namu ne tsakankanin su biyu wa'an suka ba su aron wani abu da suka ba su aron wani abu abin ya zauna a gurin su yan shekaru kuma yan sai suka zo suke neman kayan su na aran su ba su kuma wai suka ce ba sa ba su ba suke batare ya zaka ba da amsa ko gane sun yi daidai ai ba su yi daidai ba sai ce a haba ai ba su yi daidai ba ya za a baka abu aro har ya zauna wajen ka shekaru an baka aron ko wani rakumi ko wani abu ya zauna a gurin ka shekaru ko mai abin yanzu ya zo ya ce a ba ni kana in fatare in ce ba na bada ba ko kuma in fatare sai a baɗala sai waɗi wannan da a baɗala ya kai waɗi wannan sai ta ce to wannan yaro da allah ya bamu ya amshe kayan shi sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma duk da wannan kautarwa aka ce sai da ya fatare sai da yake wayo sai tashi daga nan bai tsaya ba ko ina sai gurin annabi kai kara sai je cewa annabi yanzu annabi kaga abinda rumai satamin wannan ne ya mutu tun da yaron kowa sai shi annabi ya tashi ya mutu a bamu umar ya mutu na zo bata gaya min ba har ne kaza ne kaza ne kaza duk bata gaya min ba shi ko annabi ai ya san komai ana mai wahayi mala'ika ya gare sai annabi ya ce mai abinda kuka yi na jiya da daren nan Allah ya sanya albarka abinda kuwa yi dare nan allah sai albarka kenan kwanci da kuwa yi allah ya sanya albarka sai ya musu wani adda da aka musu wani adda kawai wata tara sai ta aiko wani yaro da aka aiko shi ma sai aka ɗauke shi aka ba ani sai kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallama shi annabi ya mai suna ya mai addu'a ya mai da abubuwa da ake yi kuma annabi ya mai addu'a Allah wa yaron nan albarka Allah mai kaza sai wannan yaron da ya taso sai ya kasance a garin Madina ya yi dukkan sa'annin shi farin jini da karatu duka kenan har yi hima wancan a ba Umar din farin jini da karatu ya rike kuma daga zuriyar yaron aka samu zuriya yan sahabbai wanda suka yi karatu sama da mutum goma wanda ya yi shi wannan dalilin haƙurin da suka yi to kenan wannan kissa kuma wani darasi yake doka eh mace ce mai kamai mace ce mai kan maza tun da al'adar laraba a lokacin nan in an yi mutuwa ha'adashen kuka ake su al'adar ha'adashi ake ta kuka kamar wani ɗanka ya mutu wadda ta zo ta ma kuka ta biyo ka adashi kai mara da aka wa mutuwa ita ce gaba kamar an ma mutuwa yau sai wannan makwabciya ko wata ilwa ta zo ta tsaya ga kuka duk unguwa ake to kai ma kamar adashi duk da aka mata mutuwa kai ma sai ka yi koye ko biki to amma da imanin da ita rumaisa duk wannan abubuwan tana son yaron sai ta yi ta haɗe to dalilin haɗe wannan rasa yaron da ta yi da mai da al'amura ga Allah sai Allah ya sauya mata yadda wannan abawa umari ai ai qur'ani ce ko tace wala nabul wannakum bi shay'in ko Allah zai jarabce ku da wasu abubuwa na tsoro da talauci da kwari da abu da kashe-kashe da mutuwa da kaza-kaza sai ce wa bishirin sabilina amma dai masu haƙuri a ba su bishara su wane ne masu haƙuri ce allazi na su ne waɗannan idan wata musiba ta same su mutuwa aka musu asara aka musu mai aka musu ƙaru sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ma ga Allah muke kuma gare shi muke komawa kenan duk inda masifa ta same ka ko mutuwa ko asara ko wani abu wanda addu'a mu take so rikai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma indaka ahtasibu musibati fa ajurni fiha wa abdilni biha khaira kenan kana wannan kamar da al'amura ga Allah ko da yana ne Allah sai kama wani daban kamar yadda Allah ya sake wa gurumaisa da aba dalha da wani yaro wanda yake wannan nasin aba umar kenan to sai na gaba kenan kaɗan ne daga cikin tarihin aba umar sai ce babun almuzahu a na gaba da fara isura
قال حدثنا سلام قال حدثنا وكيع عن معاوية بن أبي مزرد عن أبيه عن أبي هريرة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد الحسن أو الحسين رضي الله عنهما ثم وضع قدميه على قدميه ثم قال ترك ترك muka ce diyanka ka saya su ne da wasa da sauran abubuwa kun kuma za a je zancen addini ta musu abinin insu ne kuma ka huto musu abi a namiji ko kenan shi ne nan yake yana ma annabi sallallahu alaihi wasallama yace hadathana ibnu sallam qala hadathana waqi'in an muawiyah an abi muzarrid an abihi an abi huraira daga abi huraira abdurrahman bin sahar ad-dawsi yanda Allah ya tabbata gare shi yace a hazan nabi sallallahu alaihi wasallam bi yadai hasan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama hannun hassan ko kuma hussein ɗaya daga cikinsu ne sun mawada alaƙa da mai sai ya ɗora shi a hannun nashi a bisa diddigan shi kuwa da ƙadamaihi alaƙa da maihi ya ɗora diddigan hasagin a bisa diddigan shi sun makala sai ya cewa hasagin taraka irkar kenan hayo ne hayo ne kamar kana zama haka jikan ka zo ko ɗanka sai ka ce mai sai ka ce mai hauni shine taraka hayo hayo har gurina kenan wani shi da muka wadi labarin shi azu asalin bayanin inda ya zo sahihi shi zaga yana da isnadi wannan shi ma ruwaya a wannan isnadi nashi zaga da ifni amma da yanda yake can wanda ya zo sahihin shi yadda yake labarin yadda yake annabi sallallahu alaihi wasallama ne da aba quraira sai suka je gidan fadima fadima ya annabi sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anha da shi da aba quraira annabi da ya zo gidan ma sai ya ce ina jikana ina wa ina jikana ina jikana ina jikana fadima ta yi sai fadima sai aka jima hassan bai hutu ba aka ɗan jima ta hassan bai hutu ba annabi kuma yana zama shi da aba korira yana jira mi jikan shi sai da aka jima can sai ga hassan ya zo da gudu sai annabi ya tashi ma ya tarbe shi fa'ana ka sai suka rungumu juna kamar rungumu shi haka da ya zamna ne sai ce mai taraka taraka hayo ne hayo ne hauni hauni sai ya ɗora shi bisan shi yana mai zai gane a wannan ruwa annan sallallahu alaihi wasallam yana san yaran shi ai wancan aba umar ba jikan shi ne ba ko kaga yana san shi shi kuma wannan hasan jikan shi ne kenan annabi yana san yara yana san yana sa yara jiki yara na hawan su ya suna hawan shi yana rungumar su to sai da abin da muka wadi da su wajen yara in ka zo su hauka su rungume ka ya zama to ke mai gidan ke kuwai ka kirka yawan barin yaran ki da mi da dauda da majina da sauran miya da menene tunda anan kishi wannan ruwaye ba muka ce ba lokacin da annabi ya ce ina shi kana kan ya fito da gidan sai da aka samu ɗayan mutuntuka bai fito ba me ake bai a cikin gidan fada ma ce radiyallahu anha sai da ta doke shi ta mai wanka ta tas ta sanya mai turare ta sa mai kata sha mai misali ya zama to tasiri ga yana da ya zama ya rungu annabi annabi ya doke shi kenan kaga wannan dokan da annabi ya mai ai ba zancan kayan kafarare a gaba kina ko a ga sauran miya ko a ga sauran dauda dan wannan kenan yaro in kaje an ce a sasa jiki kenan su ma mata sai su yi kokari su gyara su ka zo shi kan naka ka zo zaka doke shi ko dan naka zaka doke shi ya fito ga nan turtutu kafa kwari fat ya zo da gudu yana baba baba kai kana haka haka kai misali haka haka saboda ka sha suna da kwara tas da ga taba ya mai da ka yana da wannan haka haka yana ka ga nasin zan doka Fatima sai ta tsaya ta wanke shi ta gyara shi ta mai tas ta kwara ta zo annabi ya rungume shi yana abu biyu ne nan su mata kar su rika bari diyam da dauda kullum su kasance tsab tsab tsab yara uwaye kuma su rika sa ɗiyansu jiki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake sawa ai da kuma wanda yanzu kace doki dan nashi ba ko jikan shi ko ya mai bizu ko ya wani abu aje yake kauyanci ne an wuce gurin wani ya zo gidan ya ce salamu alaikum yara su zo da gudu suna faffa faffa ya rungume sai haka wani shi yake kauyanci ne wani kawai daga zo shi kuma ganje yake shine ma gane musulunci yana da shi yake kaje ne ai wanda ya gyara murya a zauren gida ko kofa gida daga ya gyara murya kowa mai gabas ya kowa tsere ko kowa tsere in gida ya kaje ma irin wannan gida na family ga gida wajen mata da ta masu wajen hudu kowace ga nata to daga ya sallama dama in yau tattun karfe shidda ta sami bai zuwa gida gida dai daga ya sallama kowa yi mai kowa tsaye eh eh to wannan ita rayuwa ta ciki samuwa sai mu taso duk ba a samun gidi kasuwar da kiri tun da yaran baka sa su ba jiki baka san matsalar su ba suka san taka ka bar su kawai tun da sai ka huta sai dare basu da amur da santima na uba su da tausayi kuma yaro in baka sa shi jiki shi yake tasowa ma ba tausayin ka ko ya girma ya zama abu ya taimaka ba dama tsoron kai dama ya mai da kawai kura kura kenan bai tausayin ka zai taso amma dai ka sa shi kana ɗaukar shi kana mai bizu kana rungumar shi kana mai kaza kenan zai san zai tashi da da tausayin na uwaye zai tashi yana son ka zai tashi yana son mutane yana son yan uwan shi kuma zai wa yan bayan shi ma haka yana duk abin da zama gane a wannan mazahilil isabi ina rayuwar sahabai da rayuwar annabi suna son ɗiyansu suna kaza suna kaza suna kaza ai can ba ba mai bana wanda ya zo daga madina ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sumbanta yana wa yara bizu ɗiyan suna wasu bizu yake ba kawai yake kallo na dariya yake ba shi waki yace ku anan mara annabi yara ka ba su kai fusa su jiki ku rika ba su bizu mu ya kauye ba mu haka annabi ya ce ai kana so Allah guda daga tosayi daga zuciyarka haka da bai gane kenan kana so Allah baka tosayi da wani abu ka sa yaran ka jiki kai kaza kai kaza kai kaza sai sabon babi kuma ku ce sauran tudu husnul qulub raka ce husnul qulub comportement ta kirki tabi'a ta kirki mutum ya zama to me tabi'a ta kirki shine sai koya mu ai tabi'a ta kirki ya ce wani tabi'u gare ni kirki kowa sani ba mai yawan zagi ba ba mai yawan fada ba ba mai yawan cin mutunci ba ba mai yawan wadakanci ba sai a ce wani ga kirki ga kaza ga kaza ga kyauta bayyana ruwa ga kaza sai a ce wani ai tabi'un shi na kirki ne to shi ne wannan baban zai ma husnul khulq al khulq kenan tabi'unka comportment inka ya zama to na kirki ne duniya tana shaida ka ai rayuwa suna cewa shaida duniya ita ce ta lahira yanzu mutum ya mutu ko a unguwa ko a wani guri sai ka jana cewa kai wannan wani an yi asara wani mutumin kirki ne wani ya mun kaza ba ruwan shi ya gaida wani ba girman kai duk inda ya wuce sai ya tsaya ya gaida mu ga shi da kirki ga kyautata a makwabta ga kaza ga kaza ga kaza ka ji wani ana taimakon shi ko to kenan wani annabi sallallahu alaihi wasallam ce azaban annan ma wani mutu aka yi wani abubuwan sai annabi ce wajabat ya wajaba kawai dan filjanni ne in kuma ka mutu aka yi ma wannan a cikin wannan shi ma wajabat kenan shi mutu sa ake sami husnul khuluq sai ya ce قال حدثنا أبو وليد قال حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي برزة قال سمعت عطاء الكيخاراني عن أم درداء عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق
حسن الخلق شيء كوكاوي تبيع shi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadathana abu walid qala hadathana shuba an qasim an abi barzata qala samitu at-ta'i al-kayya khayriyani ko an ummi darda'i an abi darda'i an nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min shay'in babu wani abu fil mizan a cikin mizani can tashin kiyama an je lahira in za a auna lada da zunubi na kowa to babu wani abu asqalu wanda ya yauni zai rijayi duk wani abubuwa min husnul khulq tabkai kyaukyawar tabi'a in kana da kyaukyawar tabi'a a ran tashin kiyama an an dora ta fi komi yauni za ta rijayi komi da komi kyaukyawar tabi'a shi ne cewa babu wani abu a cikin mizani in an auna ranar tashin kiyama wanda yake da nauyi tamkai kyaukyawar tabi'a sai ce
قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول خياركم أحاسنكم أخلاقا to wannan ruwa da muka karanta ta sama Ahmad ya hudo ta wasa Albani ya saka ta wannan kuma ta yanzu zan makaranta mutafikun alaiha ce buhari da muslim sun hudu da ya ce hadasana muhammadu bin kasirin kala hadasana sufiyan wani sufiyan sufiyan sauri an a'amash an abi wa'ilin wa an masruqin abu wa'il yana daga cikin tabi'ai amma da ya zamna zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam hede laysa lahu ruya bai ga annabi ba irin wanda sai raye ne zamanin annabi amma dai ba su ga annabin ba ba sai cikin sahabbai abi wa'ilin an masurukin an abdullahi bin amru daga abdullahi dan amru dan asi sahabi dan sahabi sahabin manzon Allah dan sahabi kale ce lam yakun nabiyyu annabin ku annabi sallallahu alaihi wasallama lam yakun bai kasance ba fahishan bai kasance ba yana da tabi'a alfasha kamar fahishan ai da wanda tabi'a shi kullun me ke wuta daga bakin shi alfasha zagi ya mai da shi kamar ko a gida ko a gida ko ɗin sai kira na yi kaza ko na yi kaza da kayi kaza kai wani shege kai wani ne to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce bai kasance ba yana da wannan tabi'a shine lam yakun nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan ai bai kasance ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tabi'a ta alfasha ta aiki da fada kenan ba so mutum na yi kaza kayi kaza shege dan iska kayi kaza dan gaba ka da yi kaza na ma kaza na ci kaza duk wannan ai al'ada mu ce wannan a gidan ka wanda ga da ɗan kana wannan kenan ba so musulmi ya kasance wannan shi ne lam yakun nabi sallallahu alaihi wasallam fahisha wala mutafahisha kenan mutafahisha ko bai ya aikata life and bai aikata irin aiki mummuna na alfasha duk wani abu da za a ce mai cir ko wani abu da za a ce a sha duk adam bayan shi kuma haka sahabbai da suka zo bayan su ma ba sa yi kuma ba su aiki ne duk abin da za a ce a sha kowa da kaza duk ba sa yi wannan wa kana ya kodu ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa khiyarukum wanda yi ku alheri a cikin al'umma ta ahsanukum akhlaqan wanda yi ku tabi'u na kware kenan a cikin al'umma annabi suwa suka yi zababu suwa zababu su ne khiyarukum zababunku in ji annabi ahsanukum akhlaqan waɗanda suka hiku tabi'u masu kyawu masu tabi'u masu kyawu su ne zaɓaɓɓun wannan al'ummai duk wanda suka hiku tabi'a mai kyawu to shi ne zaɓaɓɓu su ne masu farla su ne ranar tashin kiyama in an ɗora tabi'un nasu zata cika mizani ranar tashin kiyama kenan wannan ruwa mai take koya mana ita ba mutum ya zauna da yan bawa kwamfaduma wanda za a zama so ana kallon ka ana so a yi koyi ma da kai ko ana cewa kalli wannan sai duniya ta zama lafiya da sai ce to zan tsaya daga nan sai mu tashi hadisi na 172 satin gaba inda rai da lafiya da fata abinda muka karanta Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana kuma Allah ya biya bukatun mu duniya da lahira Allah kuma ya karauka mai ba mu iko zawa karatun da yin shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin